السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا إن ثلاثة hudu ga watan shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara girgizar haihuwar Isa Umar alaihi salam muna ashirin ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah ya sake kaddara muna haɗuwa a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin Gomal don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari. Yau kuma za mu tashi ne akan darasi na goma sha biyu akan lambar hadisi ta tamanin da takwas. Hadisin da muka kwana a kan shi shi ne wanda ake gwada mana cewa ɗa farin ciki ne ko kuma sanyin idanu ne a rayuwa. lokacin da ɗaya daga cikin magabata ya tattafa abin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake murna ina ma shi ma ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai yake gaya mashi dan me ba za ku yi farin ciki ba kuma da irin alfarma da Allah ya yi muku an haife ku musulmi iyayen ku musulmi ba abin da kuka sani sai Allah madaukakin sarki ku ta ko kuna addini ƴaƴan ku akan addini da kun je zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ku san yadda za ku rayu ba ta iya yiwa ku faɗo sahun musulmi ko a sahun masu imani ko a sahun munafikai amma da Allah da ya kaddara kuna musulmi iyayen ku musulmi wannan farin ciki ne in a wancan zamanin da ɗa yana musulunci uba yana kafirci ko uba yana musulunci ɗa yana kafirci ɗayan ku ya san ɗan wuta ne hakan ba kuma zai taɓa jin daɗi a ransa ba shi ne muhalli shahin da ya sa ya kawo hadisi da ba da za'a yi mutu ba ya ji daɗin kaskanci ko matsala da ɗansa zai faɗa haka shi ma ɗan haka yau za mu tashi baban sabon babi ne wanda malam yake cewa babu man da ali sahibihi an aksib malahu wa waladahu babin da yake cewa wanda ya addu'a ga abokin shi an aksib malahu wa waladahu akan dukiyar shi da ƴaƴan shi su zama to sun yawaita me matsayin wannan addu'a ya inganta ko bai inganta ba kawai abokin ka Allah ba shi kuɗi da yawa Allah ba shi ƴaƴa da yawa wannan addu'a ta inganta Imam Bukhari yace haddathana Musa bin Isma'il قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت صلاتي فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادعو الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له نعم حديث شيء أن تركوه لدى أنس بن مالك Anas bin Malik sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda tun yana karami yake gidan manzon Allah tsira da mutum su fara tabbata a gare shi dalilin lokacin da manzon Allah zai shigo mahaifinsa na asali shi malikin yake wannan mutumin da zai shigo yana hana shan giya ni kuma rayuwa ta ba za ta fi da giya ba wannan yasa ya wuce ya bar garin Madina ko lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo shi kuma fita daga garin Madina haka ya tafi bai karɓi musulunci ba bai musulunta ba har ya halaka babu shi da ta zo tana zawarci ɗaya daga cikin mutanen madina ya aure ta anas bin malik yana matsayin agola kenan gidan shi daga baya kuma gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hidima ya kai shekara goma yana hidima a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rana ɗaya manzon Allah bai taɓa furta mashi kalma ta ɓacin rai ba ko ya kyare ni ko ya ce sir ko ya ce dan me yasa kai kaza shekara goma bai taɓa yin haka daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba sannan babu shi ummu sulaimin tana daga cikin mutanen da manzon Allah ke shiga gidanta wani lokaci idan gari ya dau zafi haka to yakan shiga gidanta dan ya kwanta ya huta baiti irin na kailula to wani lokaci da ya kwanta irin baitin kailula din nan ya zama to kullum akwai fata a jikin shi da haka da jibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuba akan kullum da ya tashi ita kuma sai ta tattara sai ta zuba a wata kwalba ta rufe lokacin da ta kai turare ne da dan karkato wannan jibin ne ta zuba a ciki kuma turaren sai ya kara tashi dan hifa sai ya kara tashi to a irin wannan shigar da yake gidanta ne wannan hadisin ya faru shi ana sai yake cewa da khalqu ala nabi sallallahu alaihi wa sallama yawman yace na shiga wajen annabi kira da amince tabbata a gare shi wata rana wata in shi manzon Allah ya shigo gidan ummu sulaimi ummu sulaimi tana nan innan shi tana nan shi kuma arab sai ya shigo a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gidan sauran ruwayi kuma suna gwada cewa manzon Allah ne ya je gidansu ana cikin yana nan ala ayati halin dai yace wa ma huwa babu kowa illa ana wa ummi wa ummi haram babu kowa sai ni sai mahaifiyata sai kuma ummu haram yace khalati ita ce innata inda qala alaina fa qala lana sai manzon Allah ya shigo yace da mu ala usalli bikum me zai hana in muku sallah wa zaka fi ghairi waqti salati ada ce daidai lokacin kuma ba lokacin sallah bane to tun daga manzon Allah ga Anas ga mata guda biyu kafin a ci gaba da hadisi فقال رجل من القوم خير mutum ya farare ce fa aina ja'ala anas minhu to a ina ya tsaye da anas a tare da shi din tunda shi anas karamin yaro babban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin babban mutum ga mata guda biyu sai ta ina ya tsaye da anas din ma'ana ya kuma sallar ya kasance fa qala ja'alahu an yaminihi ya tsaye da shi ne a damar shi da ka irga da mutum zai yi sallah su biyu haka aka sai da Anas ko kuma mata sai suka yi sahu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka kenan ko sallar jami'i ce ta kama za a yi mutum biyu ne maza mata kuma sun kai su ɗari to mata za su koma bayan su yi sahun su da namiji maza guda biyu su kuma su yi sahun guda ɗaya in sun kai guda uku liman a gaba maza biyu sannan mata ko abin da ya yassara ثم صلى بنا ana sai ci gaba da bayani yake ta sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorance mu sallah thumma da'ala na ahad albayt sai kuma mu ɗan gidan su ummu sulaimi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana addu'a bi kulli khairin min khairi dunya wal akhirah da duk wani alkhairi na alkhairin duniya da lahira sai da manzon Allah ya dinkule mana addu'a a cikin shi manzon Allah kuma yana da jawami'ul kalim ba ma ki kalma biyu ce zai amfani da ita kalma uku ne ga amma duk wani alkhairi da zaka dauko ya shigo cikin addu'a a wajen shirin kalma biyu ce kalma uku amma duk abin da zaka nema Allah ya tsare ka inda na shirin ne zaka ga ya faɗo a cikin wannan addu'a ana nufi da duk wani alkhairin duniya da da da alkhairin lahira shirin duniya da shirin lahira sai da manzo Allah ya roki Allah ya bamu wannan Allah ya tsare mu wannan din faqalat ummi da manzon Allah ya kare addu'a sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah khuwaidumu ga dan karamin baran gidanka mana mai hidima a gidanka ud'ullah la karwa ka roƙon Allah ka masa addu'a ta musamman yanzu a da addu'a da aka mutu gida gaba ɗaya an ce duk alkhairin duniya akwai duk alkhairin lahira akwai sharin duniya an ce Allah ya tsare su sharin lahira an ce Allah ya tsare su amma da yake uwa akwai tausayi barta manta ɗanta sai ta sake ta faga dan karamin baran gidanka ud'ullah la ka roka mashi Allah ka mai addu'a ana sai sai fada ali bi kulli khairin sai sake mun addu'a da duk wani alkhairi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tuno sai da sa ana cikin addu'a Allah kaza Allah kaza Allah kaza addu'a ce doguwa wa Anas bin Malik sai ce kana fi akhir du'aihi a ƙarshen addu'a tashi an kala cewa yi Allahumma aksir malahu Allah ka yawaita dukiyar shi ma'ana Allah an ka tashi masa arziki Allah ka mai arziki mai tarin yawa Allah ka bashi kuɗi da yawa wa waladahu Allah ka yawaita ƴaƴan shi wa barik lahu kuma Allah ka sa mishi albarka a cikin ƴaƴan ka sa mishi albarka a cikin dukiya malamai suka ce Allah madaukakin sarki ya karɓi wannan addu'ar Anas a tsaukayin ba turgumin mai kuɗi ya rayu sannan kuma Allah madaukakin sarki ya masa albarkar ƴaƴa malamai suna cewa da hannun shi ƴaƴansa ma da suka rasu aka je makabarta da shi aka sa a kabari aka binne sai da ya binne ƴaƴa ɗari kafin ya bar duniya banda kuma wanda suke rayu ƴaƴa ɗari su wani wanda suka mutu a gabansa ne kai kamar za a tsakuri biyu uku to shi tsakura sai da aka tsakuri ɗari ya binne a hannunsa sannan kuma banda wanda ya rasu ya bari albarkar addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shine Imam Bukhari ya kawo ka iya wa dan uwanka irin wannan addu'a an yi shiru na'am na'am koyi muke da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ya kamata kenan zuma to ya ga abokinsa Allah mashi addu'a Allah ya ba shi ƴaƴa da yawa Allah ya ba shi dukiya da yawa in ta kasance fa mai amfani haka a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga manzon Allah ya karantar da mu na'am afwan za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da yana karantar da mutane gudun duniya yana kuma karantar da kakasansa amma sai malamai suka ce duk wanda aka fuskanci duniya ko dukiya ba za ta zamanto matsala a gare shi ba idan Allah aka bashi dukiya ko aka roƙa masa dukiya wannan bai saba da karantarwa addini ba shi manzon Allah ya san cewa dukiya ba za ta juya ana ba ta ne tantar da shi daga addini yasa Allah masa addu'a ya masa addu'a kai Allah madaukakin sarki ya bashi wannan dukiya din amma shi manzon Allah abin da yake roƙo a karan kai shi ij'al rizqa ali muhammadin kafafan Allah ka sanya arzikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama to abin da zai wadatu ne kawai e ba dukkan asiya e ba arziki za a gani a faɗa sannan kuma babu isiya da za a dar ko babu talauci da za a dar kawai rufin asiri dai irin rayuwar dai zuwa za a ce a yanzu ba su da yawa ko to irin rayuwar waɗannan da ba su da yawa ɗin to irin su shi dai ba za a ce mashi mai arziki ba ne kuma shi ba za a sa cikin matsiyata ba to irin wani arzikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake roko inda za mu kalli hadisin za mu iya fita yan abubuwa kamar haka a cikin shi ya halatta kenan a kai ziyara gidan mutum kuma ko da mutum baya gida tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya je ziyarar bai san da mai gidan ba Abu Talha ne kowa yake da suna Abu Ayyub al-Ansari ko bai tada shi a gidan ba amma ya tadda Anas ya tadda Ummu Sulaimin ya tadda gaggon Anas bin Malik a gidan ko manzo Allah yayi sallama ya shiga gidan har yayi sallah har yayi addu'a a cikin gidan kuma ra ƙari iskar mai gidan mai zo ba da haka malamai suka ce kenan ya halatta a kai ziyara gidan mutum ko da mutum baya nan amma sai suka sa masa sharadi sharadi na farko ya zamanto an aminta daga fitina cewa wanda ya kai ziyarar ba yadda za a yi tunanin fitina ta taso ta bangaren sa ko ta bangaren wanda aka kai wa ziyara din bangare na biyu mutumin tabbas ko da mai gidan ya zo ya tada shi zai farin ciki da ziyarar shi ba zai tambaya me ya kawo ya tabbatar alkhairi ne ya kawo ka gidan sannan wannan ziyarar ta kasance wasu malaman kuma suka ce ba a sharace ne a cikin kafin ziyarar ya zamanto akwai nau'i na haramcin tsakanin aka ce ita ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta zawaito abin kiyasi ba saboda shi duk gidan da ya je na musulmi to uba ne a wannan gidan kamar ziyara mahaifi ne ya kai ziyara gidan kishi da haka ko mijinta baya nan ko mijinta yana nan babu matsala da haka suka ce to ko da za a samu irin wannan ziyara a samu nau'i na haramci a lokacin wannan ziyara din wallahu ta'ala alam abu na biyu da za a iya samu cewa akwai tausayin mahaifi a cikin hadisin duk da abu su addu'a ta duniya da ta lahira amma ita kasa tuno da kanta ta ce ga dan danta a yi mashi addu'a ita tana ganin rayuwa alhamdulillah ta gama amma danta da zai fara rayuwa yanzu manzon Allah ya masa addu'a Allah ya sa ya gama da duniya lafiya wannan zai nuna mana akwai tausayi wa wasu kace me yawa ni sa ma Imam Bukhari kai tsaye babi a gaba wanda yake nuna tausayi irin na uwar dan akwai tausayin uwa a cikin hadisi wata kani ya hanga sai ya kulla babu da zai nuna mana tausayin uwa a baya abu na biyu ko abu na uku kamar yadda muka tattauna shine a iya yin addu'a Allah ya bada dukiya Allah ya bada ƴaƴa matsawar ba a tsammanin za su zama fitina ko barazana ga mutum sannan idan an yi addu'ar su a lokacin albarka Allah madaukakin sarki cikin ta tunda ya ce Allah ka yawaita dukiyar shi ka yawaita ƴaƴansa kuma sai ce ka sa mashi albarka a cikinta wallahu ta'ala alam sannan idan aka yi sallah ta nafila ya inganta a daga hannu a yi addu'a a bayansa sallah ta farilla idan an yi ta a cikin masallaci malamai da yawa musamman malaman hijaz suna ganin ba a daga hannu a yi addu'a Allah ka bani Allah ka bani Allah ka bani ba muhallin ta bane ba zan ba taɓa samun addu'a kwaya ɗaya tak ba suka ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ka duk wanda zai sallah ta farilla in yana da addu'a ya roƙa a cikin sujada haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake amma sujud fajtahidu fihi bid du'a ita sujuda ku ku dage da addu'a manzon Allah ya ce fa qami'un an yustajaba lakum kamar tabbas ne za a karɓa da ku in kun yi ta cikin sujada to cikin sujada ka roƙa tabbas ne za a amsa bai kuma an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to bai kamata ba ka bar sujada ka bai zo bayan sallah kake addu'a in ba ka yi ba kafin ka yi sallama bayan ka kare tahiyya ka yi salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka nemi tsarin Allah madaukakin sarki da wannan abubuwan guda hudu sharrin duniya sharrin mutuwa sharrin masifin dajjal sharrin azabar kabari to kuma sai ka zo da sauran addu'o'in da zaka iya duk addu'a da zaka yi ta a nan gudu in ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum sai du'a ibada duk addu'a da wanda aka rawaito ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi a bayan sallah saboda ake daidai a masallatai ko Allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram ko ayi la ilaha illa Allah ayi qul huwallahu اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد da dai sauran addu'o'i da za a iya malamai suka ce kuma irin yadda ake rubuce ta a bango haka gaba daya ko ga duka manzo Allah yake lokaci daya da ko lokacin tsakura za ka yi karkace duka abin da ke takardar sai ka yi ka wani lokacin tsakura ake dan ba duka ne yayi su a cikin addu'a guda ɗaya ba wanda ya koma kamar zadul ma'an da ibn hajar zai gani gurare gurare gurare aka tattaro aka haɗa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake Allah zai samu dace wannan da shine hadisi na farko hadisi na biyu malam yace babul walidatu rahimatun babun da yake cewa iyaye mata rahimatun masu tausayi ne matuƙa ga ƴaƴayensu حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا ابن فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن انس بن مالك daga Anas bin Malik sahabin da ya rawaito hadisin da ya gabata yace ja'at imra'atun ila Aisha radiyallahu anha fa a'taha ko fa a'tatha Aisha thalatha tamratin fa a'tat kullu sabiyin laha tamratan wa amsakat bi nafsiha tamratan فأكل الصبيان التمرتين ونظرا إلى أمهما فعملت إلى التمرة فشقتها فأعطت كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها صبييها أنا في المال يسير وكما ذات تبو وزننا عائشة Allah madaukakin sarki ya dadana na Aisha din ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare ta ina ga rabin ambata ba kuma cikin tarihin ta ko Allah babu lokaci fa abatha Aisha tu salafat tamrat Aisha sai ta bata dabilai guda uku wata ruwa take duk ta duba gidan abin da ta samu da dabino kwaya uku da haka wannan yadda ta tattara ta ba wannan matar ku so kam ita wannan matar da yara guda biyu ta zo sai ta ce fa'abat kullu sabiyin laha tamra kowane ɗan sai ta bani da biro guda ɗaya kowane ɗan sai ta bani da biro guda ɗaya wa amsa gatli nafsi ha tamratan ita kuma sai ta ajiye wa kanta da biro guda ɗaya kai wannan ungo kai ma wannan ungo ba tsara da biro ɗaya ba sai ta ajiye da niyyar za ta ci fa akala subiyanu tamrataini sai yaran nan suka cinye dabinan nan guda biyu kowa ya cinye nasa wa nazara ila ummihima sai kuma suka kwara wa baba ta su ido ita ma garaje sai don suna ci ya gaba da tafi to amma ita ta saurara ne ta gani zai wadace su ko ba za wadace su ba wannan shine imam da babu kare ke nuna wa tausayin da uwa take da akwai da ta ba su sai ta sa ido ta gani sun koshi ko ba su koshi ba zai wadace su ko ba zai wadace su ba da aka tura gaba sai suka kura masa ido fa amadat ila tamra da aka ita wannan uwa sai ta dafi wannan dabino sai da ya guntu a hannunta fa shaqqatha sai ta tsaga dabinon gida biyu fa abat kullu sabiyin nisfa tamratin kowane yaro sai ta sake ba shi tsagin dabino kai ma ungwa tsagi kai ma ungwa tsagi da kowa ta da rabi rabi ita kuma ta tashi ba komai a hannunta aikin da ta yi kawai fasawa da rabawa kowanne ta bashi rabin dabino Aisha abin sai ba ta mamaki wata kallan matar da ta yi a galabaice ta zo a wahalce ta zo ga dabino uku a bata ya kamata kowa ta ɗaya amma ta ba su ɗayan sun cinye ta sake tsaga ɗayan ta ba su Aisha abin sai ta ba ta mamaki take ta mamakin abin da wannan matar ta aikata فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان الله shigo gidan فاخبرته عائشه عائشه sai ta bani labari ga fa abin da ya faru gidan nan bayan tafiyarta fa qala sai ce wa ma yu'jibuki min zalik to me yake baki mamaki akan haka menene na mamaki akan haka ma'ana uwa za ta yi abin da yake sama da wannan kuma yi mamakin abin da Allah ya mata dan wannan da yasa yake mata wa ma yu'jibuki ma yu'jibuki min zalik me yake baki mamaki akan wannan laqad rahima Allah yace tabbas wallahi Allah yayi mata rahama Allah ya jikanta bi rahmati hasabiyaiha saboda tausayawar da ta wannan kananan yara guda biyu ya fita cinye da binan kenan gaba ɗaya ko wannan tausayin da tawa ƴaƴanta ta ba ta dabe nan yace shi kuma wallahi Allah madaukakin sarki ya mata rahama ya gafarta mata Allah ya sa mu dace shi ma idan zamu karba hadisin ko idan zamu kalli hadisin kenan duk matar da Allah ya mata jarrabawa kamar mun wuce a baya ma ko duk matar da Allah ya mata jarrabawa da ƙananan yara in dai za ta yi hakuri ka wahalci saboda su ta nemo abinci ka ba su dan wannan tausayawar to ita ma kamar alƙawarin aljanna ne Allah madaukakin sarki yayi mata tunda wanda ta nemo da biro uku ka bada Allah ya masa rahama to wanda za ta yi ta rayuwa fa kullun tana neman abincin da za ta samu ta bawa yarta min babil aula insha Allah a sai ita ma ta samu wannan rahama din abu na biyu ya halatta kenan idan mutum takura ta kai takura ya barata abinci haka ne ba sai an koro mutum daga ba gaba ko a garin ku ne in takura ta yi takura babu laifi mutum ya je inda yake tsammanin zai samu ya tambayi abinci a bashi in ya samu iya bukatarsa ya koma kuma ya sawa Allah madaukaki sarki idanun shi kar a mai da abin sana'a daga wannan gida sai wannan gida in an samu an cika kwano an samu wanda ya fi da ihe a faɗa a sake karɓar wannan a an samu abin da zai wadata sai a hakura da haka kenan inda bukata ya inganta a nemi abinci dan a samu abin da mutum zai tsaye da uwar hanjin shi ko ya toshe uwar hannunsa kamar yadda bahaushe yake faɗi kenan abu na uku wanda ya sadaka shine yake samun wannan rahamar ko wata ta nemi sadakar da take samun wannan rahama din da bi da ne duka daga hannun na Aisha suka fito amma da manzon Allah ya tahi ba da raba da rahimar rahamar wace ce yake ta samu wannan rahama din wace to ita fara na Aisha da ta bada dabinan guda uku da aka bada na ita ma sababi ce to akwai labarin an mata rahama a cikin hadisi to kenan samun rahama a jikin yaro sai uban da ya haife shi ko uwar da ta haife shi na ba yaran ta ba ba uwar ta ba ba nufin aisha uwar ta sun yaba ɗaya ga gida na'am na'am na'am eh ba lai zuwa maki tambayar da kai ne Allah kuma yace ita uwar ta ba ba ya'yan ba ji sabar samu aljanna ba ko to wallahu ta'ala alam har yanzu babin abin da ke gwada mana shi ciyarwar da ɗa da uba yake wa ɗan shi ko uwa take wa ɗanta ta kowace hanya ce da ta dace ta samo abincin ladanta ya fi abin wani wannan ciyarwa yadda mutum zai ɗauki yaro ya ciyar da shi to ladansa bai kai ciyarwar da yawa ɗa na cikin shi ba ko uwa ta wa ɗaya ta cikin ta shine kawai abin da nake son fahimta a cikin hadisin kenan akwai ɗan cikin ka akwai ƴaƴa guda uku wanda ba na cikin ka ba to dan cikin ka ya ci ya fi kusantar da kai da rahamar ubangiji akan ƴaƴan da suke ba naka bane tunda ita Aisha ita ma wannan dabina ai nata ne waɗannan yaron suka ci amma rahamar uwar da ta yi bara ta samu ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari in kenan da ga kenan duk irin wahalar da zaka sha duk kaskancin da zaka fada in dai ba haramun bane ka nemo abinci ka ba wa ƴaƴanka shi ya fi alkhairi akan ka guje ka bar ƴaƴanka Allah ya samu dace babi na gaba malam ya ce babu qiblatis sibiyani kamar na da ya koke ban san na sauran ba dai ko babin da yake magana akan sumbantar ƙananan yara mutum ya ɗauki ya muna karatu kuna ihu a waje babu kwamnati sibiyan babin sumbantar ƙananan yara mutum ya ɗauki ɗan ƙaramin yaro ya sumbace shi ko ƴan ƙaramar yarinya ya sumbace shi musamman ɗan da ya haifa a cikin ko ɗan da ya haifa a cikin shi menene gurbin cikin addinin musulunci yadda haddasa Muhammad bin Yusuf قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم wani balaraban kawai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ce da manzon Allah atuqabbiluna subyanakum ashe wai kuna sumbatar dadayanku kuna daukan yara ku sumbanci jikinsu abun mamaki tun daga kawai bai wata su saboda wannan tambayar a tuqabbilu da su biyanakum wai kuna tumbantar yaranku yace fa ma nuqabbiluhum yace wallahi mu ba ma tumbatar su mu kawai sai kaushin hali sai karfi sai gogayya sai kwanan gona ko wal fa ma nuqabbiluhum yace wallahi ba ma tumbatar su فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله صلى الله عليه وسلم يتيدشي أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة أو أملك لك ميزم مكة باغني ko me zan mallaka maka an naza Allahu min qalbika rahma tunda Allah ya cire rahama ya cire tausayi daga zuciyarka me zan maka magani ma'ana kamar abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yake da shi ai ba zan iya sa tausayi a cikin zuciyarka ba tunda Allah madaukakin sarki ya cire wannan tausayin daga zuciyarka kenan sumbantar ƙananan yara ɗaukan yaro da sumbantar shi da mai wasa wannan tausayi ne yasa Imam Bukhari da ya ka irin wannan hadisin a cikin babin shi a cikin Sahih Bukhari sai ke cewa sumbantar ƙananan yara tausayi ne tun daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yace baya sumbanta sai yace masa to ya zan maka tunda Allah ya cire tausayi ya cire rahama daga cikin zuciyarka wanda yake gwada maka cewa mutanen ƙauye ashaddu kufran wani faƙan eh suna da tsananin kafirci suna da tsananin mutulci suna da kaushi wa ajdaru Allah la alamu hududa ma anzala Allah ala rasul suna da kaushin zuciya suna da rashin tausayi na ji wani kauye a gaba na aka kawo abinci ana tafi wala ɗan ƙaramin sai daga duk suna tsakowar loma sun ta haifan bane yana sai ba kwata sai ɗan ƙarami ba ka gani kai babba ne an sabbe ya bani sai ta ai ba a san babba a kwano ba yaro da taro fada a tare masa shine babba kawai in dai an hau kan kwano kowa ya kwaci kansa ne ka iya loma ka yi babba ba ka iya loma ba kana janjani za a ci abarka abin da yake gwada kawai kai babba ne a kawai kawai taro fada in ya fi karfin ka za a tare ma shine kawai ka ga dole still wani na gwada maka cewa babu wannan tausayi babu jin ɗan amma za ga in kika tabiyar birni ana fara ta abinci da an zo ka dinka an ce ku barwa yaron mana ku barwa dan karamin kanin ku barwa dan karami haka an buka sani karamin kane shi yake cinye gudun abinci sannan ladabi na gaba kuma shi zai dauke kwanan sai kai gudun da za a ce an samu ladabi guda biyu shi an samu tausayi a wajen babba an kuma samu girmamawa a wajen wannan karami din da aka to rashin sabbantar yara rashin tausayi ga yara wani alama ce ta zuciyar mutum ake kashe take babu tausayi a cikinta ai ake to saka ga kananan yara حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع inna bi asharatan min alwaladi ma qabbaltu minhum ahadan فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sai sun ba su jikan shi Al-Hasan dan gidan Ali bin Abi Talib ya zo haka yana wasa manzon Allah sai dan rungume ya dan kama gefen kuma tun sa ko ta mu hannun sa manzon Allah ya sumbata shi kuma gurin sa akwai Al-Aqra ibn Habib wani ba kauye ne shi ma yana zaune kawai sai ga abin ya bashi mamaki manzon Allah ya rungume ya rufe yayi wasa da shi ya sumbance shi fa qala al-aqra sai aqra sai ya kasa danne zuciya a tunda ka gani dan ne zuciyar ka ma in ka je gida aikata ba ka faɗa ba ba ka tuna ɗan ka asiri ba amma yasa ba sahabbai suka ce suna kai ɗan ƙauye su zo dan akwai ilimi a gurin yanzu in ɗan birni ne ba ka sumbanta ɗan ka kaji ana magana sumbanta sai ka tuna ɗan ka asiri shikenan fara kawai an wuce gurin da ku sai ce inna li asharatan min alwalad fi na rantsa da Allah ya na goma yace ma qabbalta minhum ahadan yace wallahi ba wanda na taba sambata a cikin su ai abin yayi yawa ko da ta yi nima an mun aihuwa ban taba sumbatar wani gace ne sani bane amma da daya biyu uku hudu goma yace wallahi ma qabbalta minhum ahadan ba wanda na taba sumbata a cikin su ya dauka yayi wasa dan rauda sumbuntan ya azze yace wallahi ba wanda na taba wa cikin su فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من الله sai juya ya kalle shi abin kawai ya ba manzo Allah mamaki sai ya ce man la yarhamu la yurham wanda baya jin tausayi ba za a tausaya mishi rashin wasa da ƴaƴanka ƙanana wannan yana nufin babu tausayi a zuciyarka duk wanda baya tausayi ƙananan yara shi ma ba za a ji tausayin shi ba man la yarhamu la yurham an kare karatu da ka kana neman rahamar Allah ko ma waɗannan ƴaƴan naka ka je ka karereye su Allah da kalla karereye kananan sun manyan sun girma kar ba ka je ka duba gaskarar an kai gama yan ciki ka zo ka kama shi da gudu ka ce zaka sumbata wannan an wuce wannan gurin eh ƴan kananan da suke jiran ka fara da su insha Allah wallahi yarhamu la yurham wanda baya tausayi ba za a tausaya mishi ba to wane ne in baya tausayin suwa kuma wane ne ba zai tausaya mashi din ba kamar dunkula aka ba mu ko man la yarhamu la yurham hadisi na gaba za mu tada zai ga mana a fili wane ne sannan ban san ko da ba kuma suka tada ban ba sabanin ta gaban mu wasu nuskar na gane daga nan an ci gaba da zoro hadisin man la yurhamu namu kuma sai shigo da wasu hadisan sannan sai sake koma hadisin man la yurham wata ga ina da kamar ya dan saba tsarin da yake cikin al'adabul mufrad da aka koda wajen ajin mun tsallake hadisan sa sai tsallaka gaba zai samu hadisin ko kuma in zo makaranta nasa ba za mu zo makaranta dai daga baya insha Allah حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن عوف انه سمع ابا هريره يقول يا جي انه سمع اباه نعم باب ادب الوالد وبره لولده كو babin da yake magana akan ladatarwar uba ga ɗan shi da kuma biyayya ga wannan ɗan nashi da muka fara hadisin ko da muka fara littafin muna ta biyayyar muna ta magana akan biyayyar ƴaƴa ga mahaifansu ko to yanzu kuma an juyo iyaye ne za su yi biyayya ga wannan ƴaƴayen nasu ashe ma uba na biyayya ga ɗansa kenan ko da haka yi musulunci yasa nake cewa musulunci bai fiye ba da ba'yanci haka sakaka in ya baka yanci to akwai nauyi a tare da wannan yanci wannan nauyin da yake tare da shi to kuma ni ne yancin wani daidai wannan guri din to yanzu a nan ana gaya maka yadda uba zai yi biyayya ga ɗan shi yadda kuma uba zai yi tarbiyyar ɗan shi sai to حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن اوس انه سمع اباه يقول ya ji baban shi aus yana cewa kanu ya kuluna malaman mu suna cewa assalahu min Allah nagarta kyauta ce daga Allah madaukakin sarki kaga mutum ya zama nagari abun sha'awa abun marmari abun burgewa a gurin kowa wannan kyauta ce daga Allah madaukakin sarki wani sai ya gaba ruwan shi ya haji ya'yan ya zubar da su amma ya ga tsaf tsaf tsaf tsaf Allah ya kinsa mashi ba ɗaya da ya tsafi wanda yake gwada maka akwai hannun Allah madaukakin sarki akan mutum ya zamanto nagari wal adabu min al aba'i amma ladabtarwa a wajen iyaye take kai uba iyaka kokarin ka danka ya zamanto nagari danka ya zamanto na kirki haɗa shi da mutanen arziki tsora shi akan hanya ta kwarai in ya hau alhamdulillah Allah ya dakatar da in kai iyaka kokarin ka ya fantare ya fi karfin ka wannan kuma kanka zargi kanka Allah ne bai so ba abin da ake so kai dai sauke nauyin da yake kanka da haka nagarta mutum ya zama to nagari ba kokarin kowa bane ba wallahi wallahi dacewa ta daga Allah madaukakin sarki wani bai da uwan bai da uwar ma wani a leda ko a fada ko a kwalbata ko a bola haka za a zubar da shi ba a san uban shi ba amma ya taso ya zama mutumin arziki duniya ta amfane shi wani kuma da gata a gaban kakanni a gaban iyaye a gaban dangi kowa na karere shi amma kuna ji kuna gani bola zai koma ya mutu saboda Allah bai so ya zama to na garin ba da haka zamantowa na gari wannan bai wace daga Allah madaukakin sarki wannan ko amma bai ba ba uba damar hukumar da hannun da sai Allah ya ga ya zama to na gari a dole sai kana jabta shin yana karami nuna masa abin da ya dace hada shi da malamai zaɓi malamin da ya dace faɗi irin tarbiyyar da za a yi masa shi ne bambancin mu da zama gabata su idan uba ya kamo yaro in ya zo wajen malami ya ajiye shi sai ya karanta da shi irin tarbiyyar da nake so ya mashi haka duk sarakunan musulunci suka yi wannan ɗan nawa so nake ka karantar da shi ya san Allah madaukakin sarki ya fi koma girma a duniya sannan ka nuna masa muhimmancin iyaye ya san darajar malaman shi in yayi laifi ya saba ma umarninka fara nuna masa haƙƙin ko laifin a wajen Allah madaukakin sarki kafin kaware da bulala mutum yake maka irin zargiyar da za a wa ƴaƴan shi to amma yanzu matsala ba mu san yadda za mu zama malamai ba ba mu san yadda za mu kai makaranta ba ba mu san me ake karantar da su ba ba mu san me matsalolin su ba kawai dai mu dai mun kai mun fita in ta boko sai mun kai mun fita wannan bature zo ya canza ya ce kaza za a yi wannan ya zo ya canza ya ce kaza za a yi wannan ya zo ya canza ya ce kaza za a yi ta faru mu to ita zaɓa ake uba ne yake faɗar yadda za a wa ɗansa tarbiyya ko kuma makarantar da ka gamsu da tarbiyyar su ko malamin da ka tsamu ka gamsu da tsarin tarbiyyar shi sai kai ka kai mashi ƴaƴanka kuma sai ka tambaya nawa ake biyan ka a sati ko nawa ake biyan ka a wata in ya ce ɗari uku ake biya na a sati ba ne dubu ake biya na a sati ba ne dubu goma ne a wata in za ka iya ba in ba za ka iya ba kuma wanda bai kake ba tarbiyya da haka to inda haka muke ne mu samu ƙwararru da suka goge a wajen tarbiyya da horon ƴaƴa da kula da ƴaƴa wani ya samu yara goma sun ishe shi dubu biyar biyar biyar biyar sau goma dubu hamsin ta haita shi kenan sun ishe shi in ya yaya ya karo wasu to dai zamantowa na gari wannan baiwa ce daga Allah madaukakin sarki tarbiyya da horo wannan kuma haƙƙi ne na iyaye amma dai malamai sun ce shi hadisin da isi ne yadda aka yi zaman tuwa da ibi hina akwai mutum da ake kiran shi alwalid ibn muslim sun ce mudallis ne yana magudi a cikin hadisi wannan magudin da yake a cikin hadisi shi yasa hadisin ya zaman to mai rauni sannan akwai alwalid ibn numayr ibn aus shi kuma malamai suka ce ba amma kai shi a duniyar hadisi ba idan malamai suka ce ba san mutum ba shine ko da ya rawaito hadisai amma babu malami ɗaya da ya bada tarihin rayuwar shi wannan mutumin shi ne ake kira majhuli har yanzu ina mai mutum magana da na faɗa duk wani mutum da ya bada gudunmawa a addinin musulunci fitacce rubuta tarihin sa ake a dalilin wannan mutum ba a rubuta tarihin sa ba wanda ya cutar da hadisi ba sani mutumin arziki ne ko mutumin arziki bane na kware ne ko ba na kware bane yana da ibada ko bai da ibada ya taba kada ko bai taba kariya ba a dalilin sa malamai suka ce ba za a karɓa hadisin ba dan ba a san halin shi ba da haka in dai kuna da wani mutum da kuka gamsu da shi mutane da suka bada gudunmawa ko rubuta tarihin sa in ba haka ba in tafiya da tafiya ba su da amfani duk amfanin ta ya kare in ka faɗa ta zafin muke kama lauci tatsuniya ce ko ƙarya ce amma a tadda a rubuta duniya za ta karba Allah ya samu dace حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى القرشي عن داوود بن ابي هند عن عامر ان النعمان بن بشير حدثه ان اباه انطلق به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله اني اشهدك أني قد نحلت النؤمان كذا وكذا فقال أكل ولدك نحلت قال لا قال فأشهد غيري ثم قال أليس يسرك أن يكونوا في البر سواء qala bala qala fala idan qala abu abdullah al-bukhari laysa shahadatu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rukhsatun shi wannan hadisin an karɓo shi ne daga Dawud ibn Abi Hind an Amir daga kuma Nu'man ibn Bashir Nu'man ibn Bashir shine farkon mutumin da aka haifa wa mutanen Ansar a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma Madina da manzon Allah ya hijira daga Madina gaba ka zuwa Madina waye mutum na farko da aka haifa mun faɗa a wannan karatu Abdullahi ibn Zubair shine mutum na farko da aka haifa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je garin Makka. Shi yasa to alal itlaq shine amma su mutanen Madina tun da manzon Allah ya sai da aka yi wata goma sha hudu sannan aka yi aiwa ta farko a cikin su. Aiwa ta farko ita ce ta wannan sahabin An-Nu'man ibn Bashir. Da haka manzon Allah yana da wata goma sha hudu a garin Madina aka haifi Nu'man ibn Bashir. To a kansa ne ake shi wannan hadisi din. kuma Nu'man bin Bashir yana daga cikin manyan manyan sahabbai da suka yada ilimi suka wa duniyar musulunci hidima za mu tada da yawa za ku ke jin hadisan Nu'man ibn Bashir babansa shine kuma Bashir ibn Sa'ad shi ma sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi da babansa da baban shi dukkanin sahabbai ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam alfarwar da Allah wa gidan da kyar zaka samu mutum uku uwa da uba da da kowa ya ga manzon Allah kowa ya samu ya ga sahaya ya ga manzon Allah kuma kowa sahabi ne yana da wahala inda za ka kirkige su ba za su kai dubu ba to amma shi ne ya faɗo cikin su dubin na faɗa ne da yawa da shi da baban shi da babansa dukkanin su sahabbai ne kuma shi babansa da shi aka yakin badar kuma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ko kuma shi an tabbatar da cewa tun kafin zuwa musulunci yana iya rubutu da larabci eh yana daga cikin malamai masana rubutu tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo duniya to shi Umar ibn Bashir din da shi Bashir din wata rana sai shi Bashir din haddathahu ya bada labari an abahu shi baban shi in talaka bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ya dauke shi ya tafi da shi wajen manzon Allah ya habiruhu yana dauke da shi tun ya dan karamin yaro kenan yasa malamai suka ce shi wannan hadisin riwayar Bashir ne ba riwayar Umar ba tunda shi ma an ce dan karamin yaro ne aka dauke shi kenan asali wanda ya ji hadisin aka yi hadisin akan sa shine baban shi shi ne umaru riwaya yake kenan daga wajen mahaifin shi to da yaji wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauke da hifa kala sai ya rasulullahi ya manzo Allah inni ushhiduka ina shaida maka ina tabbatar maka an ne kadina alfin nu'mana kaza wa kaza yace wannan dan na wani umanu na bashi kaza na bashi kaza na ba shi kaza manzon Allah ka shaida ko da bayan rasuwa ta kai ne shaida wannan abu na ba shi kyauta ce fa kada sai manzon Allah ce da shi a kullu waladaka na halta dukkanin ƴaƴanka ka ba su irin wannan kyauta inda ake yin ta kenan dukkanin ƴaƴanka ka ba su irin wannan kyautar qala la sai ce a'a kala sai manzo Allah ya ce da shi fa ashhadu ghairi to nemi wani na ya ma da in dai kana da sauran ƴaƴa ba kai musu wannan kyautar ba kawa da umanu kake ce ne heda je kaka nemi wani ya ma heda kun ba kala sai manzo Allah ya ce da shi alaysa yasurraka wai ba za ka ji daɗi ba an ya kuma fil birri sawa su zamanto daidai da daidai a wajen nagarta ba za ka so ba duk ƴaƴanka su zama to mutanen arziki mutanen kwarai qala bala yace manzon Allah ina sha'awa ina so qala fala idan yace in haka ne karkai fala idan ba za a yi ba ba zan shaida ba ko ba za a yi wannan kyauta din ba qala abu abdullah al-bukhari imam al-bukhari ne ya kawo hadisin sai yace laysa shahadatu min an-nabi sallallahu alaihi wa sallam rukhsatun shaida da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma je kaka wani na ya ba shaida ba kusan sauci ba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada a iyawa kyauta kyauta banda wani shi mu koma cikin hadisi shi hadisin arwato da hanya daban-daban kamar bukhari da muslim sun rawaito a cikin sahihan su sai riwaya da ta zo da ya kamo hannu sai ce wannan dan nawa na ba shi kyautar bawa inni na haltu lahu gulaman na ba shi kyautar bawa manzon Allah ta shaida sai ce kana da wani dan ban da shi sai ce ina da akwai sai ce koma ka ware wannan kyautar irbi farduhu ko fardihu wata riwaya koma ka maida wannan bawan ya dawo karkashin kulawarka ko koma ka dawo da shi karkashin kulawarka wannan kyautar ba ta yi ba wata riwayar kuma uwa ce ta matsa ta ce ɗanta ya kamata a mai kyauta ko da umar ya yi mata kyauta ba shi ɗin da yawa da umar kyauta dan ya birge matarsa yana son ta ita to ni fa ban yadda ba sai ka kama hannun shi ka kai shi gaban manzon Allah ka shaida wannan kyautar saboda wata da sahihi haka dai uwar gida ce ta faɗa ko amalar ta faɗa sai kama hannun ka tun kwato ba sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wannan dan nawa na bashi lambu na katon lambu da itacen dabino sosai da kayan itatuwa a ciki sai ce manzon Allah ka shaida na bashi wannan kyauta sai ce dukkanin ƴaƴanka ta musu kyautar lambu ka ba su gonar gonakai na dabino sai ce a sai ce to koma wannan ma shaida ni ba zan yi ba shaida akan zalunci la ashhadu ala jawri haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi ba zan yi ba shaida akan zalunci to kenan ware wani daga cikin ƴaƴa a mai kyauta banda wani a karan farko zalunci duk uban da ya ware dan sai mai kyauta bai wa wani cikin ƴaƴan shi ba wannan zalunci ne kuma kowace irin abu ya kalla ya kyautar zalunci ne matsawar wannan abun zai iya so ne idanu matsawar ba maslaha ba ce zali akan magana akan ta insha Allah ta'ala dole ne mutum ya daidaita ƴaƴansa a wajen kyauta yau da ka tashi ƴaƴanka guda goma ne a duniya wanda bai zo ba a lissafi da shi to idan za ka wa na farkon su kyautar gida to har dan da ake goyo a baya ya kawo masa kyautar gida idan gidan babban zai kai miliyan goma gidan wanda ake goyo a baya dole ya kai miliyan goma in ka ba namiji dole ka ba mace in ka raba ka yi zalunci in dai kyauta ce idan ka wa babban ɗanka kyautar gona to ƴar ƙaramar ƴarka wacce take shan nono ita ma dole sai ka mata kyautar gona karka ce yarinya ce karka ce mata ba sa noma gona a bar rutse a tsone ibu ce dole sai ka daina ta samu musu kyauta idan ka ba wannan kyautar mota marsandi to ƴar ƙaramar ƴarka ba ka mata kyautar mota marsandi in ka raba su zalunci ba a raba tsakanin su yana da cikin kuma hadarin da iyaye da yawa suka fada ciki wani al'adar ta shine wata kyakkyawan hali ne ko kuma kyakkyawan tunani ne duk dan da yazo gargara zai yi aure sai a bani kyautar gida da kake gina ko kuma ga gida na an gina da kake aure ka zauna da matarka ita ce gudunmuwar da baban zai mashi to hadarin shine karfi yana kare ba magi arziki raguwa yake ka sallamu bakwai takwas saura uku yan kanana kuma sai Allah ya kawo kariyar arziki lokacin da zaka aure ba za ka iya ba su kyautar gida ba kenan kuma wacin ba za ka da sarrafa kwaci to wannan abin da za ka aikata zalunci ne yasa tun farko kar a fara in za ka yi ka yi musu bai daya in kuma dalili ne ya kama inda muka ce ana bambanta idan maslaha ta taso wala yana buƙatar kaza wala bai da buƙata a nan in kai ba zalunci bane ba misali da ka zahi ɗinkin sallah ɗaya ɗan shekara ashirin ne ɗaya ɗan shekara biyu ne ya zama wajibi ko ya kayan zaman sai ake biyar biyar in ka yadda wa kayan ka wani yali biyar ka ce to tun da da ya'ya da wannan mai an yanka masa biyar tun akwai zalunci tun da wannan in yi san ɗaya da yali biyar wannan kuma san biyu zai da yali biyar ko da haka abin da ake da bukata dukkanin su yi musu ɗinki shine abin da ake da bukata a nan yi adalci ba zai zama to ba kai yadin da ka ba wannan shine yadin da za ka ba wannan wasu malaman suka ce idan ya'yanka kana da mata sun zo matsayin balaga sai wata ya yi ka ɗauki wasu abu ka ba su tun bukatu irin na 'ya'ya mata bai kamata ban mace ɗaya da za ta fara jini ta zo ta tambaye ka ba ba ta mun fadi bai dace ba ina ga ko to dan tsakurar abu a wata gabata ko ɗari biyar ce ko ɗari da ce ko ɗari bakwai ce in gona a je dan irin matsalolin ku na mata ita ta gane da haka idan ta alamun malar da ta fara ciwo za ta yi jini ta tura a ji a kai mata fadi ba ita gaya babanta ba dan wasu abu da suke da bukata na kwalisa na kwalliya da mata suke da bukata maimakon da zai tambayi saurayinta ta yi amfani da shi mahaifinta ya bata wannan irin abu ba zalunci bane tsakanin iyaye mata wannan bukata ce ta haifar da haka kana da yaro da yake tafiya karatu naira ɗari da zaka bashi hawa babur ko ɗari da hamsin ko da wani na gida a zaune wannan da ka bashi ba zalunci bane bukatar hakan ce ta taso shi yasa wasu ce in dai ba bukata ba ce ta taso ta a bambanta in ka bambanta tsakanin ayyanka akwai zalunci ko registration din karatu wani yana NCE kawai da dubu talatin je ka yi registration ko ya samu admission a biyu ke ko a biyu ga dubu talatin ka je ka admission a registration eh yana gida a zaune sai a ce an yi zalunci wannan an masa ne daidai da bukatar shi inda zaluncin zai taso ni ne karka nema wani karatu a Ingila eh kuma ka ce kai ina ka je biyu ke ana yin course ɗinka ba adult education ba ne adda zalunci a ciki yadda ka nema musu admission a ingila to shi ma ɗan nema masa admission a ingila idan ka kansa ya zo ce baba ni ba na son tafiya ingila bari in yi karatu na a biyu ce ko a a biyu karanta masa amfani in ka je ingila ba a shekara biyu za ka kare za ka hau jirgi ko za ka yi kaza nuna masa abubuwan da suka ɗaje da ya ce baba ni ba na so bar na a biyu ce nake so na yi karatu so nake in ke zuwa karatun dakta so nake in ke zuwa karatun wani so nake in ke zuwa karatun wani yanzu ga wani zai an zalunce shi ba ka nuna masa kofar ka nuna masa amfani to iyayen suka wani sun fita amma ka wale wasu iyayen ka kai su makaranta mai tsada wani ɗan kuma kai makaranta zigali zigali wani da zalunci a ciki wasu ka wale ka kai su private school mai tsada masu malamai wanda kuma ka tura shi makarantar gwamnati wanda su da zalunci wannan a kai su a babur wannan kuma ya taba a kasa sun akwai zalunci wannan sai san mako ta makaranta wannan sai ya dauko ruwa yayi kaza sun akwai zalunci a dinde ta tsakani a tawu baina auladikum ku dinde ta tsakani ayyanku in kuna so Allah ya albarka a cikin rayuwarsu na'am abu na gaba da za mu samu a cikin hadisi shine wannan bambanta kyautar da ake yana daga cikin abin da yake za wasu 'ya'yansu hangarci wasu ‘ya'yansu lalace tun da yake alaisa ya surrak ba za ka ji daɗi ba an ya kuno fil birri su zama to a wajen nagarta sawa a daidai da daidai ba wai su zama to wajen biyayya ga uban ba a'a hatta nagarta ta addini ba za su zama to daidai daidai idan yaro ta so ya ga yayansa ko kanansa an mai gata an mai gata hi an manta da shi an ba gata wala a kan yana falla wa sigaru wuta eh saboda uban ne yake taɓa shi ya aka yi tayori a ciki yana kallon manya ya sa masa a rana saboda ya san manyan manyan banza ne laifin yana alaƙa da wajen mahaifin shi ya shiga gida ya karanta uban matsaloli ya hana shi yana fitowa sai goyar a kan kwata ya kaji fa na marikiyar zuciya ce an kona da saboda ka yanzu tana zo ta yi zalunci ya tabara gwada a kan karamin yaro tun yana dukan yan ƙananan yara za ka gana ɗan tagawa zai da ya fara addaba su a nishi in ba a yi sa'a ba zai da sai addabi unguwar me ya matsala wasu in ƙananan abubuwa ne da uban yake bambantawa tun a cikin gida alaysa yasurruka aya surraka an yakunu fil birri sawa wani dan zaka ga ya nace wajen addini sosai lokacin da aka taso ya rinta sa addini ya runguma amma abin da uban yake masa ya soso zuciyarsa rashin adalci da yake gani kiri da kiri sai ga yaron ya fi da wata sabuwar tabara ya fi da wata sabuwar rabin kunya sun nagartar uban yake tabawa shi nagartarsa ko da cutar da ubansa ubansa ya bace ciki a wani a garin kansa fa cutuwa yake madadin a ke sai a mutanen arziki yanzu a hankali a hankali zare ya ake a cikin mutanen kirki zaman to ake a kula ɗin iska a kula ɗin inji a kula ɗin ganye babu maganar nagarta aka zo wannan wata zai ya koma ɗakin karuwai wata zai ya koma yaron karuwai wata ya koma ƴan wankin abincin ƴan daudu duk wannan matsalar ta iyaye suke jawo da ka in dai kana da ƴaƴa to ka yi ƙoƙari ka daidaita su wajen tarbiyya ko ba dan komai ba za su zama to dukkanin su mutanen arziki eh fa an lokacin idan ana duka to an ga jaki a daina dukan taiki ko in ɗa ya zama to ya lalace wani lokaci shi uba ya tsaya a karan kansa ya tunani me ya haifar da ɗan zai kuma wannan tarbiyyar in ya zama to akwai laifinsa babu laifi ya kira ya gyara cewa na da Allah zo yace na san ranka ya ɓaci na yi kaza na yi kaza na yi kaza amma wallahi ban san matsala ba amma kai haƙuri na ma alƙawari zan gyara kuskure ne ina fatan Allah ya taimaka wala rahima an arziki wata kila ya kuka ya kwalla wata kila da garan nan da zai koma ka tazo amma kai laifi ka take ba ka yadda ba laifi ne dole ne da fada da zagi yana tsaye ne zan rada canja ba in ka wa ɗanka laifi ba laifi nuna masa kai kuskure wannan da kaga nayi kaza nayi kaza wallahi kyakkyawan niyya ce ta fa ina da niyyar duk wanda ya zo aure cikin kumbahi gida amma Allah ya kaddara arziki na bai kai ba yanzu nayi ritaya talauci ya same ni zaman ta da nake ayi hakuri ba zan iya ba wacce da ne wallahi kuskure ce amma da Allah ko ya ce mu ina ji abubakar sadiq in ban manta ba ya taɓa wa nana aisha kyauta to sai ƴaƴan itatuwa bata cire ba bata zazzage bata dure ba sai Allah ya kawo ajalin shi sai kira ta ce karamar yata yace na rantse da Allah idan za a ce mutum ɗaya wadata a baya na ya wadata ke ci inda wanda zan yi bakin ciki yayi talauci a rayuwa ke ci yace amma a yi wa rasuwa ce nake ganin alamar zan rasu kyautar da na yi miki ki haƙuri a dawo da ita ka zama dukiyar magada ki haƙuri a raba ta akan yadda Allah madaukakin sarki yake sai ci kawo ai wanda ce da wani da wani da wani ni ma da ni da ku ake ce shi kaga wata kin lokacin da mata kyautar da niyyar kowa ba ta zai a cikin ƴaƴa kafin a kai a bada ajabi ya kama shi to a dawo da wannan kyautar a raba da aka babu laifi idan kawai a yanka kyauta ahli sunna ne sun fahimci karatu kira su kai da kai da kai da kai na ba ku gida da niyyar dun zan ba kannon ku ban samu ba ku je ku tattauna da kannon ku ku fitta maslaha ko dai idan na mutu ku kwatsa a gado ko ku haɗu da ku da su ku sake gina gidaje sannan ku mallaki naku ina ga duk maslaha ce ko to amma iyaye su daina kyautar da za ta tsone idanu wallahi ɗansu tun yana ƙarami yake kullatar abin a cikin ransu shi yasa manzon Allah ce ba zan yi shaida akan wannan ba in ana yau to ayi adalci in za ka yi mota kowa a ƴaƴanka in za ka yi gida kowa a ƴaƴanka in za ka yi karatu kowa ba su equal opportunity equal chances haka ya kamata a bada in ka bambanta to yana daga cikin abin da yake ƙara al'umma matsala Allah madaukakin sarki ya kare mu babu birrul abi li waladihi babu biyayyar da ko biyayyar da a mahaifi ga ɗan shi lalle mahaifi yayi biyayya ga ɗan shi حدثنا ابن مخلد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن معارض بن دثار عن ابن عمر قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق ibn umar yake cewa abin da yasa Allah ya kira masu imani da al-abrar inna al-abrar lafi na'im ala al-ara'is yanzuru ko yace abin da Allah ya sa ya kira su al-abrar masu yawan biyayya li'annahum barrul aba saboda sun kyautata ga iyayensu wal abna'a haka sun kyautata ga iyayensu yadda suka yi kokari iyayensu su ji daɗi su turtaya musu su yi musu hidima haka suka yi irin wannan hidimar ga ƴaƴansu haka musulunci yake in an kalli sama sai an kalli ƙasa in ka kame aka kujera kana so ɗanka ya zo ma wahala kai ma so ake ka waɗannan ka wahala su ɗanin su ɗaka da addinin musulunci da aka yin aka dirjiguna a kan zafin da mai ya kamata lokacin a yi amfani da wannan man ko da kuɗin wannan man a wanke turaman da aka yi wannan gunar a cikin shi in ɗanka ya ma wahala kai ba kamata ka masa wahala in kana so ɗanka ya kare maka mutunci da daraja to kai ma dan yana da haƙƙi ka tsare masa mutunci da daraja wata kai kai baka so ya je ya dangwalo abin da za ka dan gidan wani ne to shi ma fadan yana da wannan haƙƙin kar ka dangwalo a ce uban wani ne haka kaida ce shi yadda aka ce ka kyautata ma yayin da aka ce ka kyautata wa yayanka Allah ya sa mu dace kama anna liwalidika alayka haqqan yace kamar yadda babanka yake da haƙƙi a kanka kazalika liwaladika alayka haqqun haka nan shi ma danka yana da haƙƙi a kanka wala addinin musulunci da dadi inda kowa zai tsaya a gurbin da aka ajiye rayuwa da dadi za ta yi kai kullun tunani kake ya za ka kare mutuncin ƴaƴanka ka kare martabar su ka tsare musu girman su shi dan yana tunanin ya zai kare martabar mahaifinsa tsare masa girmansa da komai wallahi da an zauna lafiya kalau ita ma za tana tunanin ya za ta kare mijinta mijin yana tunanin ya zai kare matar wallahi da mun zauna lafiya kalau aboki ya tsare aboki makwabci ya tsare makwabci da kowa zai tsare haƙƙinsa da tarayuwar ta ya dace sai dai ma wannan malai ta hadisi ne da'ifi akwai mutum da ake kiransa al-wasafi kuma malama hadisi ba su san shi ba sai ce babu man la yarhamu la yurham wanda baya tausayi shi ma ba za a tausaya mashi ba kamar ni ne hadin hadisin da nake cewa Imam Bukhari ya tsallake su ko haddathana Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Muawiyah ibn Hisham an Shaybana an Firas an Abiya عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله يتي من لا يرحم لا يرحم duk wanda baya tausayi ba za a tausaya mashi ba wanda baya jin tausayin na ƙasa da shi to Allah da yake sama da shi ma ba zai tausaya mashi ba yasa hadisi na gaba kai kai ma kan ya fassara shi حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي الربيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم la yarhamullahu man la yarhamun nas shi wannan an karɓo daga jarir ibn abdullahi al-bajali jarir ibn abdullahi al-bajali shi ne abin da umar dan khattabi yake cewa yusufu hadhihi al-umma ai mun san yusuf alaihi salam ko me yusuf alaihi salam kyakkyawan mutum ne ko to shi jarir ibn abdullahi al-bajali shi ne Allah umar dan khattabi yake cewa shi ne yusufun wannan al'umar ana gani kamar ya fi kowa kyau a ulmar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hasken fuskarsa da kyawun da dai Allah ya tsara ta tafi ta kowa kyau a wani al'ummar din shi wannan gari Ibrahim Abdullahi al-Badri ne kuma sannan malamai suka ce sarce ce ne tsawon da ya kai zira'i shida ina ne da zira'i daga nan gurin ko zuwa tsinin hannu haka na 6 feet ko 6 mita ko nan ya kai mita da so so wannan dai zira'i in ka aje daya haka ya ga kara biyu uku ni ne tsawon da zangareren mutum ne suka ce sannan takalmin da yake sawa ya kai tsawon zira'i guda ɗaya haka tsawon takalmin shi kenan ya kai zira'i guda ni tsawon ta gaba sama zira'i shida tsawon takalmin da kai zira'i shida in zaka ajiye aljeki wajen arba'in da tara ko da takwas ko haka tsawon takalmin sa yake kuma duk da haka ana kallon shi ne mai kyau na wannan al'umma din ka yake nan wani lokacin irin cikar halitta da girman sa alama ce ta kyau haka aka kalli jarir ibn abdullahi al-bajali sannan shi wannan jarir ibn abdullahi al-bajali din in ban manta ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba bar shi tsaron garin Madina lokacin da zai taho umratul qada in ban manta ba kenan ko shi ko Bashir baban da Umar ibn Bashir ya taba bari sai su a zaman to gadin Madina sannan shi lokacin da ya zauna ya taba zama a garin Kufa Kufa ta kasar Iraq ta yanzu to lokacin da shi an ji ya fara shigar ta aka fara zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kare duk abin da ya mallaka sai kawar gari ake kira shi Karfisiya a ƙasar Suriya take ta yanzu sai ce na rantse da Allah ba zan iya zama ba a inda ake zagin sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama anan Allah madaukakin sarki mai rasuwa saboda lokacin sun yi ƙarfi su suke da faɗa aji kuma sahabban manzon Allah ba su da martaba a gurin sa sai tattare kan sai ce wallahi ba zan zauna ba inda ake zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to hi da hi da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la yarhamullahu Allah ba zai ji bakan man la yarhamun nasa wanda baya jin tausayin mutane duk wanda ya take mutane ya kallaza musu ya takura mushi to Allah madaukakin sarki ba zai ji kanshi ba wa na abdata an ibn abi khalid an qayyim an jari ibn abdullah hadisin da daga gunshi قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يسي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله wanda baya jin tausayin mutane shi ma Allah madaukakin sarki ba zai ji ba tausayin shi وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب وسمت أن يتجوى شكل عربا أو تجوى زمن الله فقال له رجل منهم ونمتن شكل سيتي زمن الله يا رسول الله أتقبلون الصبيان ويكون تنبنتر يارا فوالله ما نقبلهم يتي مو ان قوي da kike ganin wallahi ba ma tumbantar yara fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aw amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahama me zan mallaka me zan iya yi in Allah madaukakin sarki ya cire rahama daga zuciyarka Allah ka sa rahama cikin zukatan mu hadathana abu nu'man qala hadathana hammad bin zaid an afim an abi usmana anna umar radiyallahu anhu ista'amala rajulan Umar dan Khattab ya taba wani mutum aiki ya taba dora shi kamar dukan aktin na wani mukami fa qala al-amin shi wannan ma'aikacin sai yace inna li kaza wa kaza min al-walad ya ana kaza da kaza ne ya faɗi yawan su ma qabbaltu wahidan minhum yace na rantsa da Allah ban taba sumbantar kowa a cikin su ba fa za'ama Umar Umar sai yace au qala Umar إن الله عز وجل لا يرحم من من عباده إلا أبرهم yace Allah baya tausayin kowa a cikin bayan shi face wanda suka fi kowa biyayya babu rahamatu mi'atu jibti babu da yake cewa rahama ta Allah madaukakin sarki ɗaya ce a cikin ɗari wanda muke gani a duniyar nan حدثنا الحكم بن نافع قال اخبرنا سعيد بن ابي الزهري قال اخبرنا سعيد بن المسيب an karɓo daga sa'id ibn musayyib sayyid tabi'in anna abu hurairah qala sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu ja'ala allah azza wa jalla rahmata mi'ata juz'in yace Allah ya sanya rahama ya raba rahama gida ɗai ɗai ɗai ɗai har gida ɗari fa amsaka indahu tis'atan wa tis'in Allah ya ajiyar rahama tasa'in da tara za ta yi aiki ne a ranar gobe alkiyama wa anzala fil ardi juz'an wahidan ya sako kashi ɗaya tak a wannan duniyar fa min zalika juz daga wannan juz'in ɗaya ne ya tarahamul khalq halittu suke tausayi a tsakaninsu yadda za a ga dabba tana lallabin yadda tana kulawa tsuntsu mutum duk wani tausayi da za a gani a duniya da wannan kashi ɗaya ne na rahama da Allah madaukakin sarki ya saukar hatta tarfa al-farasu hafiriha ko hafiraha hatta gudoki da kake gani da yake ɗage kafar shi idan da karamin ɗa yana yawo a ƙarƙashin sa ko yaro da ya ɗage kafa tana tsoron ya ajiye ta kare taka shi wannan tunanin da tausayin a dalilin wannan rahaman ne da Allah madaukakin sarki aziz ترفع الفرس حافظها عن ولدها خشية أن تصيبه tsoron karta tace wannan dan nata wanda duk a cikin rahmar Allah madaukakin sarki ne wata riwa da tazo su malaman suka ce da mutane sun san yadda Allah ya tane da rahama wallahi har kafiri ba zai fidda ran aljanna a wajen Allah madaukakin sarki tunda da ɗaya ne fa duk abin da muka gani a duniya in mun galabaita mun tsorata muka roki Allah yake amsa mana duk a cikin wannan tsayar ne kai yadda mace in yazo ya gama ga a cikin wani hali har kai kuka kai hawaye wani ka kwashi duk abin da ka mallaka a gidanka ka ba shi dan ya bada matsayin ka da a cikin wani kai shi to inda zamu kalli wannan to fa inda tara malamai suka ce wallahi har kafiri ba zai so dare daga ramar Allah madaukakin sarki ba sai dai ɗan ɓangaren kuma da suka ga Allah ya tattala abin da ya ajiye dan masu saban shi da masu fihi to masu imani masu fihi ta ka tsantsan a wajen samun rahmar Allah madaukakin sarki wannan da addu'a azana addinin musulunci dole da in ka sa ran zai da rahama to kuma ya kaji tsoron azabar Allah madaukakin sarki wannan ne hadisi na ɗari daidai a cikin littafin kuma akan sa zamu kwana rana ta insha Allah sai mu da fara magana akan alwafati bil jari wasiya akan makwabci daidai da lakta da malam bukhari ne ya gabatar ko za mu ji ne matsayin makwabci insha Allah ta'ala lokaci ya ja da yawa ga tambayoyi an rubutu har wajen guda hudu ko guda biyar ko guda shida duk masu su sai su hakuri dan Allah madaukakin sarki ya kai mu rana ta waje kamata an sa insha Allah za mu amsa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace